Masu saurari, Assalamu alaikum. Za ku saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Ashek Maulana Khalifa Sani Zaria wanda yake gabatarwa a babban masallaci na Juma'a na masarautar garin Zazzau. Yusuf Rufa Yusuf Kano nake cewa mu yi saurari lafiya. A karamukallahu bismillah.
Salati gurguru annabi.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى على محمد يا ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنحرفة والمرفوبة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما كره على النصف وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مهمسة غير متجانف لإثم فإن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن حرمت عليكم الميتة والدم والحم الخنزير Allah zai fara mana abubuwan da ya haramta can bayan sai uhillan lakum bahimatul an'am to cikin bahimatul an'am din nan don haramta waɗansu wanda za a faɗa a haramta muku almaitatu mata ce ko nan banna aka ce za a ce in ya mutu ba yankawa aka yi ba haramun wanda mu almafsohu da jini mai gudana kama filana'am damun mafso shi ne jinin da aka yanka zai gudana banda jini sandararre kamar gasa sai ba da hanta duk jini ne sandararru shi sa ba su halarta ba ba su haramta ba amma jini wanda zai gudana nan yanka dan ba jini zai gudana wannan a ɗebi jinin a shan yashi ya bushe a ci haramun wala mun yanzu an haramta maku cin naman alhanzar alhanzar shi ne dabban nan dai kamar aladen daji da aladen duk ma'anan alhanzar ne haramun wa ma uhilla da ghairillah da abin da ka ɗaga sauti aka yanka ba da sunan Allah ba ko da dabbobin da aka ce an halatta sai aka ɗauki dabba ko rago ko akuya aka yanka da sunan wani ba Allah ba shi ma haramun don suka yanka rago a lokacin da sunan lata da uzza duk abin da aka daga sauti aka yanka da sunan wani ba Allah ba haramun da bi an hubiha ala ismi ghairi aka yanka bisa sunan wani ba Allah ba sannan ya Allah ya halamta muku mun haliqa wadda ta mace da makara an makare ta ne ko iya ya shake ta ko na wani makare dabban ta mace haka ba a samu dama an yanka ba to haramun walmauƙuzatu da wanda aka duke ta da sanda duka mai tsanani in an samu dama an yanka kamar yadda zai faɗa a can gaba a ci amma bugun sandan nan shi ya kashe ta haramun walmutaraddiyatu da dabban da ta gangaro daga tudu ta fado a sa gida ta mai ila saurin kamar ta fado daga sama ko daga kan dutse ko a ce awaki na kan moto su fado a ƙasa amma ta ta mutu ba tare da an samu an yanka maharamun wanda diyatu da dabban da wata dabba ta soke ta da ƙaho suna fada sai wani dabban ya soke ɗaya dabban da ƙaho minan ya kora laha shi ma haramun ne wa ma akalar sauri da abin da za ko ka suka ci minkun daga cikin kudu duk waɗannan Allah ya ce illa ma zakaito sai wanda kuka yanka mana da dabbar za a makare ta a same ta wata mace ba a yanka jini ya gudana a shi haka nan mako zatun da musararjiya da gadiya idan kun samu mai a ciki inda za a gane cewa da rai in an yanka dabban da mota ya buge ko na abu sai jini ya fito ya gudana to da rai amma an ka jini ya kabe dama ta mutu ba zama hatin muku ka yanka shi wannan allah ya halarta wa ma zubiya alal nusur haka nan abin da aka yanka da sunan gunki jamun nisamin wahiyar asna shi ma haramun wa an tasaqsimu bil azlam allah ya hana ku nemi hukunci da azlam wasu akusa ne wanda suke da shi a makka lokacin akan kai wajen gunki akwai mai kula da su guda bakwai an rubuta akan ɗaya a mara ni rabbi ɗaya an ce na hani rabbi ɗaya kuma an rubuta wa alayya ɗaya kuma an ce wa alaika duka ne haka aka rubuta sun kasance a jahiliya in sun yi neman tafiya ko na al'amari sai su zo wajen babban gunkin hubal shine babban gunkin makka sai su ba mai wannan akusan kudi dirhami ɗari idan ya watsa abu idan ya fito cewa a mara ni rabbi sai su idan kuma ya fito wani wancanin ka na hali rabbi sai su bari to Allah ya ce wannan din ma haramun jam'u zulamin bi fati zai wa damiha idun aku shine bi kasr al qafi sagirul lari wanda bai da iya wala nasala wa kana samatun guda bakwai ne inda sadin ka'aba wajen mai nizamtar ka'aba alaiha alamun suna da alamomi kamar da muka faɗa a mara ne rabbi alhari rabbi wa kanu yuhakkimuna ha sun zama suna alƙar da waɗannan akusan bayan amaratu in ta hore su kamar nan ce a mara ne rabbi ita maru sai su wa inna hatum in ta hane su in ta hore zalika wancanan ka abubuwan da Allah ya halale nan yin su fiskun fita hanya ne hurujin wani da'a fita ne gabanin hanya to kaga wannan duka Allah ya haramta ma al'umma annabi gaba daya ayin da za a karanta ya sauka ne bi arafa a arfa yau mahajjatul wada ranar hajji na banfana Allah ya ce al yau mai isan lazina kabaru a yau waɗanda suka kafirce ma Allah sun yanke ƙauna min dinukun daga addininku an tartaddo kweridda ba da ɗama'iyyar bayan suna kwaɗayin cewa za ku yi ridda limara au saboda abin da suka gani min kuwati na ƙarfin musulunci bala ta shaukun karku tsorace su wa shauni ku yi tsorona al yau ma akamatu lakum dinakum yau na cika muku addininku a hakama ko hukunce-hukuncensa wa fara'ilahu da farillansa lam ya zalba da ha halalin wala haramu daga nan da aka saukar da wannan aya wani abu na hukunci bai sake sauka ba cewa baka na halal ne ko haram wa atummatu alaykum ni'mati na cika muku ni'mana bi ikmalihi da cikawan sa wakila an ce bi duhuli makkata shiga makan da kuka yi cikin aminci ورليت لكم الإسلام نا يردن مكو ko na zaɓen muku addinin musulunci shine addini wannan ayan ya sauka sai wani bai hudu yana ce ma sai na umaru wallahi akwai aya a cikin alkur'ani da mu yahudawa allah ya saukar mu wannan aya da mun riki wannan rana ya zama ranar idi sai ce wani aya ne sai karanta mashi ta to ai maka sani ba wannan aya ya sauka ranar arfa ne manzon Allah yana kan arfa Allah ya kawo shi wannan aya washe gari kuma ya zama idi saboda kamar kowane shekara idi ne to ana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yaki ya fato makata a shekarar bai hajji ba saboda duniya bata samu labarin cewa makka an tsarkake shi ya zama na kafirai ba shekara na takwas na tara kenan manzo Allah sai ya tura sai na Abubakar ya ce ka je kai ne amirul hajji ka je kai haji da mutane bayan ya tafi sai na da sai na Ali ya ce kai kuma ga takarda na kai kuma ka je ka karanta sai na Abubakar yana can sai ga wani sako kuma daga baya annabi ya aiko hankalin sai tashi ya Rasulullah an nada ni amirul mu'minin sarkin sarki amirul hajji kuma an turo wani ya karanta takarda aini ya kamata maza Allah ya ce abubakar kai haƙuri kai ne amirul hajji amma wannan takarda ba wanda zai karanta sai dina shi sa na aiko aliyu shi ne bara'atu min Allah bara'atu min Allah rasulihi ila muslim har zuwa dai karshen aya ya karanta to a wannan shekaran maza Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara ya dawo ne to annabi ya yi haji ta wannan ne ranar yana kan arfa a kan dabbansa ba wani tambayin da aka yi masai ce fa'al wala halayya wani ce ya rasulun layi na soke halayya na kamun yin kaza ce ba laifi wannan ce na yi kaza ce ba laifi wannan ce na yi kaza ce ba laifi to haka ya faru a shekara na goma kenan shi ne hajjin bankwana wannan suka ɗauki wannan su ce a yau ma kamar tulakun dinakun wace wanka alaikun ni'imati ba mu wani abu inda aka saukar ma annabi bayan wannan ba shi ne ba wannan ya auku ne a ranar arfa a ranar tara ga wata bayan nan manzon Allah ya rayu zuwa haji al-muharram safar rabi awal rabi awal din da aka yafe shi da nan ya rasu a wanda dai ba a sake saukarwa ba shine ayoyi na hukunci kaza da kaza in an lura ma'ana amiyar ma kamar tilakun dinakum kamar yadda farkon abin da aka bayar aiko annabi la ilaha illallah shine kadai yake fama la ilaha illallah la ilaha illallah duk zaman makka abin da aka wajabta ma annabi kenan ba yi ma sai da aka shekara biyar sannan aka yi isra'i da mi'raji da shi ya dawo da salloli guda biyar daga nan aka ci gaba kamin a ba da salloli biyar ba haka sallolin suke ba da aka bai salloli biyar ba sake kara masa wani abu ba sai lokacin da ya zo madina bayan ya zo madina sai aka ba shi azumi shi sa azumi annabi ya yi so tara ne a rayuwarsa ya yi azumi shekara tara shekara takwas shekara bakwai an tabbatar da cewa sun cika shekara ɗaya an tabbatar da bai cika ba shekara ɗaya ana kokantun ko ya cika ko bai cika ba to daga nan aka zo aka ba shi zakka shine na hudu aka ba shi zakka ana nan ana to sai aka cika rannan aka ce ga arkanul haji ma'ana arkanul haji arkanul islam da biyar sun cika ga la ilaha illa wancan ga sallah da aka bayar ga ga azumi da aka dora ga zakka yau al yawma akmaltu lakum arkanul islam guda biyar ake to manzala yace lokacin da sai na ambaka yace to kaje ka shelance kace daga bana wani mushriki wani mushriki kar ya ƙara zuwa haji Allah ya mai da haji ya tsarkake shi ga manzon Allah to shine Allah yake cewa al yawma isal ladina kafaru min dinakum yau kan kafare sun gane ba su abin da suke roƙo ba za su samu ba to Allah subhanahu wataala ya ce fa man qoma bi mahamasatin an koma waɗancan dabbobi da aka ce kar a ci in dai ba an yanka ba wanda aka ce kar a ci in ba an yanka ba to sai zama yau ka je kana tafiya ga yunwa ga ba abinci amma akwai abincin mushi ko kuwa abincin wanda aka haramta ya za ka yi in ka bari ka mutu ka yi laifi in ka ci mushe ka yi laifi to sai aka ce irtikabu a kafin lararai idan cuta biyu sun haɗu a ɗauki mafi sauƙin sai ga an ce wa jazalil mutsarri an ya kulil maitata fa in istagana an ha tsaraha ya latta ga mai tsananin bukata ya ci matacce in ya koshi ya har ma ya zuzu tun da bai san abin da gaba zai kama ba nan da ya samu mai kyau din sai jefar da wannan shi ne Allah ce fa mun qurra duk wanda aka buƙatar da shi fi mahamasatin maja'atin yunwa idan aka lice ya zuwa ya ci wani abu min ma hurima alaihi daga abin da aka haramta masa ba aka lahu ya ci ghayran mutajanifin ba mai karkata li ismin sabon Allah ba fa inna Allah ghafurun lahu Allah mai gafarta masa ne ma akala abin da ya ci rahimun mai rahama bihi da shi fi ibadatihi a cikin halattawansa zama gare shi bi khilafil ma'ili sabanin wanda ya karkata zuwa zunubi ayin mutanen zunubi kama a ce mutum shi abin da yake yi yana fashi ne a hanya kaka tafiyan shi na saman Allah ne ko azzalimi mai karban kayan mutane shi wannan ko ya rasa abincin ya ci wannan mushe ya yi laifi saboda tafiyar sa ba na Allah ba ne fala yahin lahul akalu bi halatta ya ci ba duk irin wannan yana faruwa irin wannan zamanin ka fita ka je kasashen Allah in ka ce kana son nama mai lafiya akwai aiki in ba za ka ci ba kuma za ka mutu in ka ci kuma ka ci mushe to waje zalil matsalar nan sai ya aiki in ka duba duka in akwai kifi ka saya ka ci in babu kuwa to ya zama wallahu alam ya sa'aluna
يسألونك ماذا أهل لهم قل أحل لكم الطيبات وما
يسألونك سنة تنبيك يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أهل لهم mene aka halatta masu minar da'ami daga abinci ƙwal ka ce masu ohila na kuma tsayi ba an halatta maka duk abubuwa mai daɗi almusali za wasai dima'un limtun an halatta maka kuci farauta farautan da ku kama da abin da kuka sanar da su minar jawari na masu tsorori alkawasi ne kagan za a farauta akan je da kannuka akan je da bindiga akan je da kwari da baka to zo kannukan nan ma ulimtum a wanda aka koya musu shi karin farauta ba kawai in ya ga farauta ne kama za a ci ba sai an koya mashi in ya ga abin farauta aka cinna shi zai je in ya kamo kuma sharaɗi a fikihu bai ci ba ya kamo maka ne sau da haka in ka ce ya bari zai bari to ka tabbatar da wannan kare na farauta kenan idan ya kamo shi ya zo maka da rai sai ka yanka ka ci idan ko a yana hannuwa in ka hane shi in za ka tura shi da za ka ce bismillah allahu akbar ish sai ka rage je kamo kami ya dawo an ya ciccije shi ya fitan mashi jini ya kuma mutu ka ci abinka wannan bisimin da ya halatta shi to shi ne makon limtun kenan mina jawari idan kuma bindiga ne za ka harba sai ka ce bismillahir rahmanir rahim allahu akbar ka je haka nan kwari da bakan inda ka samu shi wannan kwari da bakan ko mashi in ya shiga cikin abin da wannan bismillah ba dole sai ka yanka daga wuyan ba sai in ka same shi kai kana Allah ce an halatta muku mukallibina halin min kallabtul kalba ay arsaltuhu na sake shi ala sayyidi tuallimuhunna amma kallukan nan ku sanar da su su san cewa an tura su su kama su san cewa an ce su bari su bari mukallibina ay tu'addibuhunna ku tadabtar da su mimma allamakum Allah daga abin da Allah ya sanar da ku min adabi sayyidi na dubban farauta wa kulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da kannukan nan suka kama muku wa in qatalatu ko da ta kashe shi kamar yadda na faɗa kai bismillah ka sake shi akan zomu ya kamo kamun zomu ya zo wajen ka ya mutu amma jini ya fita lalle ku ci wa in bi an lam yakunna amma in karan bai ci ba amma in karin ya ce ka maka saura dama ba don kai kama ba kare yana da ladabin kamu mai gidan shi iya aike shi baya tabawa to idan ya kawo maka ba ya mutu ka calinka bin ilafin ghairil mu'allama sabanin karen da ba a koya mashi ba in ba a koya mashi irin wannan ba karamin karen jahilai kawai da ya ga wani gudu zai je ya kama to in an kamo irin wannan to bai halatta a ci ba sai dai in an same shi da rai aka yanka wa alamatuha alaman karen ya karantu an tasarfila iza ursula wanda da an cinna shi zai sauko da gudu watan zajiru idan turja idan an ce kai dawo baya zai dawo baya wata musufu sai da ta kama farauta wala ta kullu ba za ta ci mino da gare shi ba wa qallu ma yurabu bihi zalika za a yi jarraba kare haka sai an gane ya ya karatu sai an yi haka so uku tukunna sannan an gane bayan haka lal amma idan karen da ka tura ya ci kamin ya kawo falai minhu da gare shi falai ta min ma amsakana ala sahibi ba don kai kama ba saboda ka fala hillu aqluhu bi alata ka ci ba kamar yadda zo a cikin hadisin sahiha ne Buhari da Muslim wa bi ya zo a cikin shi anna sayyida sahami kaga ana ta maganan kare ne kare ne to ya maganan wanda aka yi da kibiya ko da bindiga ba yace yana daga ci sarauta na kibiya idan an kursila wasu kira aka ambaci sunan Allah a kansa shi ma daidai yake da kasaidin mu'allam min jawari kamar misali ka harbe dabba da kibiya kai ta neman shi kai ta neman shi baka kan shi ba sai wa shigari aka dafa rautar sai ka same shi ashe ya shige wani wuri ne ya mutu to sai a duba kibiyan na jikinsa in kibiyan na cikin shi ba matsala kace idan ko kibiyan ba wurinsa to ya shiga kokanto kibiyan ya kashe shi ko wani abu ya kashe shi shi ma ba a ce ba waskurun Allah ku ambaci sunan Allah alaihi a kansa inda irsali yayin sakuwansa wata kowa ku ji tsoron Allah inna Allah haƙiƙa Allah sari'ul hisab mai gaugawan hisabi al'umma اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مقاتلين ولا مبتدئين أحزان ومن يكفر بالإيمان فقد خلف عمله وهو للآخرة من الخاسرين an gama wancan hukunce-hukunce za a yi magana tsakanin ahalin kitabi da mu musulmai wannan wancan ya shafe mu ne da farautar da yanka to su ahalin kitabi fa uhil al-yawma ayaw uhil lakum at-tayyibat an halatta muku dada dan abinci wa da'amal ladina utul kitaba da abincin waɗanda aka bai littafi ay zaba'ihil yahudi wan nasara yanke yanke yahudu da nasara killun halalun lakum halal ne gare ku wa da'amukum abincin ku iyahu tuhillun lahum shi ma ne halal ne gare ku sannan halatta muku almuhsanatu min almu'minat katangangu daga mu'minan mata wal mihsanatu daga katangangu hara'irai min alladhina daga wadannan da utul kitaba aka ba su littafi min qablikum gaban hillul lahum an tankihuhunna halal ne ku aure su ga wannan Allah ya ce mu'minatu halal ne ku aure 'ya'ya mata na ahlul kitabi mu'minai musanai wanda aka ba littafi to su ahalar kitabin da aka samu zamanin mazan Allah ba waɗannan ahalar kitabin ma masu cewa isa ɗan Allah ba ne su laifinsu ba su yadda da annabi muhammadu ba irin waɗannan amma wanda ya ce Allah yana da ra'ayi mushriki ne ba magana a wani to amma ahalar kitabin da muke da su masu cewa Allah da Allah ba ba mu idza ataytumuhunna idan kun basu ujurahunna muhurahunna sadaqin musilina mutazawwijina kuna masu aure gaira musafihina mu'lidina zina ba kuna bayyana da zanabihin da su ba wala muttakhidhi ahdanan ba masu lukun abokai ba min hunna tusurruna bi zina bihinna wanda zai aje mata kawai yana zina da ita cikin ahalin kitabi ya zo ce ya aure ta to ban da wannan wa man yakfur duk wanda ya kafirce da imani ayyar sadda faqad habida amaluhu salih wa aikin sa na kwari ya baci na kila qabla zalika gabanin wancan nan ka wala yutaddu bihi wala yusahu ba a kira da shi ba a saka masa wa huwa fil akhirati shi alahira min al-khasirin na cikin masu asara idan mata idan ya mutu alaihi asara يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانصروا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن كنتم جنبا فاستطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فانصروا بوجوهكم فانصروا لوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليقدركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا wannan kuma an shiga maganar hukuncin bautan Allah wajen za ku je sallah ya wannan kuma na gaskiya da Allah idan qumtum ay aradtum qiyama ila salati idan kun nufin tashi zuwa sallah wa antum suna kuna da hadasi wato hadasi asgari faqsilu wujuhakum wa antafusakum wa aydiyakum da hannayenku ila al-marafiq wa quyul man aymaha kama bayyantu sunnatu kamar yadda sunna ta bayyana wamsahu bi ru'usikum ku shafu kanunku ai alba'u lil imsak ma'ana dole ku manna hannunku aka ku shafa ai alsuqul masabiha min ghairi isalati ma'in ba tare da gudanar da ruwa ba wa huwa ismu jinsi fa yakfi aqall ma yuzu alayhi ya isu mafi karancin abin da ke gaskiya a kansa wa huwa masu ba'ad sha'aratin shine safin sashin gashi wa alai shafi in alwara farilan alwala bai farawa sai daga fuska in za ka yi niyan alwala sunonin alwala ka wanke hannu ka yi menene sai ka zo fuska ka ce na wasu fara'il ruru to wannan shi alqur'ani da fasulu wujuhakum wa aydiyakum ila al wamsahu bi ru'usikum to anan mai tafsiri ya kawo magana ne shi mashafi yace bi ru'usikum nan yana nuni dole sai hannunka ya shafi kan sai hannunka ya shafi kan ko da gashi ko ba gashi ba ulil isqai wato mannewa manna hannu akai to ana so a mazhaban shafi'iyya sai ce in dai hannunka zai tafi kai ko tsufa ka kauce yayi shi ko imam malik ce sai ka hada hannun duka da gaba idan ka je daga baya farilla in ka dawo sunna shi kwa shafiya ko haka kai ta su kenan tunda dai an ce ba mu sau biyu su shi ne ce fa ya tafi a kallon ma zuku ya ishi in dai za a ce sunan shi sha ba ko ya wai ce wa alaihi shafi amma shafi ya ke samu sannan wa arji lakum ku yanke kafan ku min nasl ayban ala aydiyakum wa bil jarri ala juwari ila al ka'bayn ruwa ila al qahwa biyu ma akhuma tare da su ba idon kafan nan ba suna waje bane suna ci kama bayyana ta sunnatu wa huma suri al'azama ne kasussa guda biyu annati ani masu dagowa biyu fi tsare da jirgin a gefen kafa inda mafsalin sake wajen rabuwar macen jama wal faslu bainal aidi wal arjuli rabewa tsakanin hannaye da kafafuwa al-masulatu wanda aka wanke da kai abin shafarwa yujibu ya ba da wajaucin tartibi dole ne ka fara da wanke fuskan sannan ka wanke hannayen yadda dai aka jera fakasalo da wujuhu ko arjilakum ila al-ka'bayn har zuwa ƙarshe ma'ana ba za ka akasta ba ba za ka fara alula daga kafa kai sama ba ba za ka fara daga tsakiya kai ƙasa ba ya ba da fa'idar sai an yi wani bayan wani in an wanke hannu an kurkuna baki an shaƙa ruwa sannan a je wanke fuska sannan a wanke fuska a wanke hannuwa a shaƙa ruwa a hanke a yi sauransu wannan ya ba da fa'idar tartibi ake yi wa'anan wa yi wahazu mina sunnati to ana abin da ƙwararri ya faɗa ke to niyya fa sai ce a hadisi ne aka ce innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imani da za ka yi abin ba niyya da ke ba to wannan hadisi ya ce komi za ka yi da niyya wa in kuntum junaban idan kuna da janaba to ya zama hadathul akbar kenan wancan ana maganar hadathul asghar ne tusa kai alwala bayan gida kai fitsari kai kai tsarki shine aka ce wancan alwala zai halatta maka yin sallah to amma junuban fa idan janaba ne fa to wannan Allah ya ce fatahharu ku tsarki ma'ana faktasilu ku wanka saboda sai an wanke jiki duka sannan a wayan kuntum marlan idan janaba ya kama ku ba ku da lafiya maralan rashin lafiya lubrukul ma wanda ruwa zai cuce shi kamar ana tsananin sanyi haka kaka janaba ya same ka ka rasa halin da zaka zaka dafa ruwa ga sanyi sanyin nan matukan kayan alwala da wannan ruwan ko kai wanka da wannan ruwan to ana jin tsoron ziyadata maralin ahudusa maralin au ziyadata maralin ba cewa zai karu in akwai shi in babu kuma zai faru to Allah su ba au ala safarin ko kuna kan tafiya kun nemi ruwa ba ku samu ba au ja hadin minkum min al-ghaid ko ɗayan ku ya zo daga bayan gida ai a hadasa aw la maksumun nisa ko kuka safi mata sabaka mislu bi ajinsa falam tajidu ma an wa samu ruwa ba ba da talabihi bayan neman sa to abin da za ku yi fatayamman musa idan tsayiba ku nufi ƙasa mai daɗi tura mai tsahira famsahu bi wujuhikum ku shafi fusakun wa aidikun da hannayenku ma'almar faƙain min zarbace ne da bugu biyu walbawa cewa biyu duhikun dole ne hannun da ya shafo ƙasar nan ya haɗu da fuska wa bayyana fi sunnatu hadisi ya bayyana annal murada abin nufi isti'amu gama ulwaini gama biyun bil da shafa ma yuridu Allah Allah baya nufin ne ya ala alaikum min haraji ya sanya muku kunci fi ma farla alaikum cikin abin da ya farlanta muku min al-wudu'i na alula wal ghusl da wanka wacce mu da tayammum kaga shi taimakon da aka ce a nan ka rasa ruwa ko kuma ga ruwan akwai cuta ko ko ana jin tsoron faruwar cuta ko haka ya samu a tafiya ka rasa ruwa to duk Allah ya ce fata yamman to shi ake ce ma istibahatul salat wato taimaman neman halatta sallah taimama ce ba kai karfi bane ka ta halatta maka ibada sai ka buge kasan ka yi taimaman sai ka yi ibadanka ba kuma ya ɗauke maka wankan ba ne lallai ka samu ruwan ko ka samu alan ko rana ya zafi to dole wanka na kanka shi na ya ce ya ka ne don ya sauwaƙe muku ko al'umma annabi aka sauwaƙe ƙasa gaba ɗaya ta zama tsatsarka ko ina walakin amma yuridu Allah yana nufi ne ne tsakira ku ya tsarkake ku min al'ahadashi daga kai sannan walitin manimatan alaikum ya cika neman kwa nimarsa a kanku bil islami da musulunci bi bayani shara'i dini da bayyanawa maku shari'o'in addini la'allakum fuku tashkuru da kwa gode mai jimata wani nimar Allah
واذكروا نعمة الله عليكم وإنفاقه الذي وفقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله الله إن الله قدير بما تعملون واذكروا نعمة الله كتن نعمة الله عليكم أكم بالإسلام المسلمين ومن ساقه القول سعاده الذي واثقكم وأن يقول القول له آهدكم عليه إذ قلتم يا إن كنت فداك النبي محمد حين بايعوه يا إن سكي مبايعة wato lokacin akaba shekarar hijira da mutanen madina lansar mutum saba'in suka zo wajen manzon Allah kamar da aka sani annabi ya fara gamuwa da su ne yana kiran su a asirce mutum biyar suka musulunta suka koma shekara ya zake dawa suka karo mutum shida suka zo mutum goma sha ɗaya shekara ya dawo suka zo su saba'in to kamin shekara ya kewayo ne duk musulunci ya watsa a madina to shine Allah subhanahu wataala ya ce lokacin da suka zo cikin nan sa su saba'in shugaban su bara'un al'adu ya ce mazan Allah sallallahu alaihi wasallama na rantsa da ubangijin ka ne aiko ka da gaskiya duk abin da muke kare iyalan ba za mu kare ka da shi ka yi mu baya da mu mun mayaƙa ne mun gada iyaye da iyali duk wanda ya taɓa ka ko baki ko fari sai mun yaƙi da shi wannan shine Allah yake cewa ku tunda irin wannan ni'ima da Allah ya muku haka nan bai ato rilwan bayan an shekara shida a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafarki ya shiga Ka'aba ya yi dawafi lafiya sai ya ga wa sahabbai cewa na yi mafarki suka ce ai mafarkin da gaskiya ne a kama hanya an kama hanya an zo sai aka zo Hudaybiya manzo Allah ya aika mutanen Makka gani na zo umra ne zai yi dawafi goma nan ne aka yi ta maganganu a kai a kawo a kai a kawo suka hana annabi shiga sannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sai na Usman ya je ya gaya musu sai na Usman bai dawo ba to sannan ake cewa ai ma an kashe Usman to annan ne sahabbai suka sake mubaya da manzon Allah manzon Allah ce an ce an kashe Usman wai to ne an kashe Usman sai na yi yaki ban zo da niyyar ba yaki ba sai na yi to shine Allah yake tuna musu irin wannan ni'ima da ya masu suna ce maza Allah in dai an mun yadda kamin wani abu ya taba kan mutu shine Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh ba'atha tatin shallati ba'da ma yu'minu to shine Allah yake tuna masa ku tuna ni'imar Allah da alƙawarin da kuka yi da shi da kuka ce manzon Allah sami'ina wa ya rasulullahi mun ji mun bi bi kulli ma ta'muruna bi duk abin da kake horon mu da shi wata na haka ke hani min ma ta muhimmu wani karo abin ya yi mana ko bai mana in dai ka ce Allah ya ce shi kenan ya yi wuce nan wata kulla ku ji tsoron Allah fi min taki hiya cikin alkawarin da Allah ya da ko an tanko zuhu karbuwar wani inna Allah hakika Allah alimun masani mai za ta su da abin da ke cikin kirji ma'ana abin da ke cikin zuciya ba ga gairihi abin da yake wani zuciya ma a wula shi fi dacewa ya sani يا أيها الذين آمنوا يا كما في إيماني كونوا قوامين لله وزما ما تطيعوا على الله بحقوقه دهقوق ينسى شهداء ما تشهد بالقسط دعالج ولا يجرمنكم شنآن قوم كرجا بعد متاني دوراكم على ألا تعدلوا يجب ذاكم adalci ba ku a san ku da adalci yadda kuke da adalcin kowa ya koyi adalci a kansa fatanalu min kulli adawati aidulu ku adalci fil aduwi a cikin abokin gaba wal wali da na huwa ayil adalu adalci nan aqrab ya bi kusali taqwa da qawlan Allah wa taqalla bi qawlan Allah inna Allah khabirun Allah masani ne bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa fa jazikum zai saka muku bihi da shi وعد الله الذين آمنوا ألا ياي القوري مولانا سكي إيماني وعمل الصالحات سكي نقري وعلن حسنا القوري من جو لهم مغفرة غافرة يا كبت قريت أجر دلالة عليم من جرما هو الجنة شين الجنة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ أن قوم أن يرفقوا إليكم إذ هم قوم أن يرفقوا إليكم أيديهم وتقطع أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون والذين كبروا ولن سوى كافرتي وكذبوا سوى قرية آيوهم أولئك ونجانك سوني أصحاب الجحيم فأموتا موتا جهيما يا أيها الذين آمنوا يا ما إيمان اذكروا قتلنا نعمة الله عليكم نعمة الله أكبر إذ هم قوم يا عند alaikum akanku yayin da waɗansu mutane ƙurayshiyawa suka yi nufin an yamsudu ya muddu ilaikum aydiyahum aydihim su miƙa hannayensu li yaftuku don su kace mikon da ku fa kaffa aydiyakum Allah ya kame hannunsu an kun gabarin ku wa asamakum ya kiyaye ku mimma aradu bikun daga abin da suka yi nufi da ku wa taqullaha ku ji tsoron Allah wa Allah ga Allah ne فليتوكل المؤمنون مؤمنين يتوكل sababin saukan wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shekarar Hudaybiya Qurayshawa da suka ji ga Annabi ya zo ba tare da shiri ba da komai suka so wai su kama Annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan sai suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya Abul Qasim ka zauna tare da mu mu ci abinci shikenan suka zauna ashe sun zo su kama annabi ne su kashe Allah ya hana shine Allah yake tuna ma annabi na biyu kuma yahudawa a madina wani mutum ana ce mashi a gabatu za ta rifa sai nan aka saukar da salatul khawf sabai sun yi sallan azhar tare da manzon Allah kafirai suna kallo zuwa gama sallan azhar sai suka ce to kyale shi ai akwai wani sallah sun fi son shi fiye da komai ku bari sai sun shiga sallah mu je mu karkashe su gaba daya to Allah subhanahu wataala ya ba labari wannan ma kabira na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya a cikin bani Qurayza suka je wajen Yahudawa tare da Annabi da Sayyidina Abubakar da Umar da Ali suna neman diyan musulmai da aka kashe ana ce wani amurin umayya lumai da ya kashe da kuskure sai suka ce ya rasulullah a ai za mu ba da diyan ba ba za mu bayarwa ba ne zo mu zauna zo mu zauna sai su kira manzon Allah bari mu kawo abinci a ci suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama ashe karkashin wani bene ne a wurin sai suka shiga daidai benen suka ɗauko dutse suka sako wai ya faɗo kan annabi annabi ya mutu dutsen ya koma gefen su kaga shi ma Allah ce an kare to haka nan gawar sunul haris Allah yana tuna ma annabi sallallahu alaihi wani kafiri ne shi kuma maki sallallahu alaihi ya je yakin banin alma sai ware shi kadai ana dan yayyafi ya je wani wuri yana shan iska sai gawar su ya ganshi ya ce cap yau ga arha ba kowa daga annabi sai shi kadai ba kowa ya zo ya tsaya gaban manzo Allah yana girgira makami yana cewa wa zai hana in kashe ka manzo Allah ya ce Allah ya ɗaga makamin zai buga ma annabi Allah ya sa mala'iku suka buga shi da ƙasa shi kuma manzo Allah ya ɗauki makamin ya danne kirjinsa ya ce kai kowa zai hana kashe kai ce na kafi ni kafi ni karamba ka kyale ni na tuba annabi ce ce la ilaha illa ta nan fa daya ba zan ce la ilaha illa kai dai alƙawarin da zan maka ba zan ƙara yakin ka ba zan taimaki wani akan yakin ka ba to shi ne Allah ke gaya muminai ku tuna neman Allah da yake muku ba irin makircin da su yi muku ba sun shimfiɗa hannu za su kama annabi za su kama ku amma fa kaffa aidihum an kuma asabaku saboda ka wata kulla ko yi tsoron Allah da Allah ne masu tawakkali a wale tawakkalin mummunai suke tawakkali ولقد أخذ الله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأكثرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن ولأدخلنكم جنة ولأدخلنهم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل Na'am da Allah ya gaya ma muminai irin ni'imomin da ya masu sai kawo masu maganan cika alkawari. Saboda ni'imomin da Allah ya muminai alkawarin da suka ɗauka su cika. Ya kawo kisan bani Isra'ila da irin ni'imomin da Allah ya masu da irin warware alkawarin da suka yi. Walƙara hazallahu misa ka bani Isra'ila, hakika Allah ya riƙi alkawarin bani Isra'ila min ma yi abin da za a faɗa nan gaba. wa ba'athna mun aika minhum daga cikin su isna ashara naqiban mutum goma sha biyu zababbu kamar yadda aka sani yayan annabi yaqub din nan su goma sha biyu a hada ashara gaukaban mashamsa kamar rayatul musajidina to duk sanda za a yi wani abu a cikin bani isra'ila sai an zabo mutum ɗaya ɗaya ɗaya daga gidan ya zama wakili min kulli siblin kowane na jika na gefen zababbe ya kuna kafilin ya zama mai lamun cewa mutanensa bilwafayi bil'ahli cika alkawari tausikatan nan amintarwa a rayuwar kansu wa qala lahum Allah ya ce masu inni ma'akum ni ina tare da ku bil auni wan nasri da taimako da nasara la in aqamtum salata wallahi in kun tsaida sallah wa ataytum zakata kuka ba da zakka wa amantun kuka ba da gaskiya bi rusuli da manzannina wa azzabtumuhum kuka taimake su wa qarantumullah qarlan hasana kuka ba Allah rance rance mai kyau Allah ya baka yace ka san mashi kuma ya baka rance bil infaqi da ciyarwa fi sabilihi a cikin tabarkinsa Allah ya ce idan kun yi haka la mukaffiranna ankum sayi'atukum wallahi zan kankare muku munanan ayyukanku wala wartilannakum wallahi zan shigar da ku jannatin gonaki tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana karkashin ta amma faman kafara duk wanda ya mutunce wa Allah ba da zalikal misaki bayan wannan alkawari minkun daga wajen ku to faqaddalla haqiqa ya bace sawa as-sabil ahrar al-haq ya ya kuskure hanyar gaskiya wasawa'u da yace sawa'u sabil din a cikin asali alwasadu matsakaici amma duk wannan abubuwan da Allah ya musu wa naqalul misar suka warware alƙawari qala Allah ta'ala
wanda yana da bayani wai ya yi tafiya ne ya samu kwana bakwai to amma kuma da yi da yi da yi kasarwa wai ya
sauki ya ka nema masa kuma bai so saukin ba makomin shi kasar ba wajibi ba ne sauki ne ta ne idan kana tafiya an sauke maka raka hudu kai raka a biyu saboda halin wahalar tafiya sai ka ce baka son saukin kai shi kenan yayi ruwanka
akan wakana wanda yana tambaya waya hukuncin mutum da yake aure da mata guda biyu amma kuma baya adalci guda ɗaya yana cutar da ita kuma baya ba da aikinta ranar shiga aikinta ko ya shiga ɗin ko da ta zo ta same shi da murmushi da komi da sauransu baya da baya sauraron ta sannan zai yi koma jibi da wasu da tsarka a kan kanyar.
to in baya son da ya zage da mana ma ya sa shi ai adalci wajibi ne in ba zai adalci ba ya sallame ta an ce wala ta muhimu kullum mai da fatazaruwa kal mu'allaka dama an gaya mana ayoyin su wace walin tasadi wa anta ajibu baina nisa wa law kharastum to wannan wala tamilu kullal mayl shi ma da kullal mayl ya karkata abin da aka ce Allah la kalla dole ba ta abinci dole ya bukatar ta dole mata murmushi in haka bai faru ba ya zama azzalimi zai zo ranar kiyama hannunsa a shanye gefe guda saboda haka in ba zai iya ba ya sallame ta ya samu wanda zai iya shi ya fi kyau
akan wadannan wanda wani suna tambaya wani ba shi ne ake jin shi bashi amma shi na kuma yaro to shi kuma mun lallai ana bin shi wannan bashi wanda ke jin shi bashi kuma shi ma yaro to amma shi tsaro kafin tsaro yaro sai sai sai wannan bashi da ake bin mahaifin to kuma sun ne biyan kuma shi wanda ake bin mahaifin bashi ba san shi ba ba san iyalin shi ba to wannan lokaci da ce zai kai da kasuwa ne da yi kuɗi da yayi to tun da ba su gan shi ba su ga wancan ba sadakan ya yi amma da wani zai dawo nan za su sake biyan shi ba wancan sadaka ya yi don abin baya a kansu sun sauke mabansu nauyi sun sauke makansu nauyi amma yau da za a samu wani kuma zuwa ce ni ne aka dangana to sadakan wancan sai ya zama nasu shi su biya shi
haka wa kana wanda yana da waya halatta zuwa mata zuwa tsari
to wa ya ce su fita an ce wa karna bibi bitu kunna wala tabarrujin tabarrujin jahiliyyah da kuma wa kimna salata ai abin da aka ce mata ɗakin mijinsu nan ne ibadarsu in an tuna zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata suna zuwa masallaci to sai na Umar ya dinga cewa ya Rasulullah da an hana mata zuwa masallaci lokaci ya baci a wancan lokacin ba ba da yanzu ba lokaci ya baci annabi sallallahu alaihi wasallam ni dai Allah bai hana ni ba to wata rana akwai ɗaya daga cikin matansa mai kokari zuwa masallaci kullum da tashi da je za je masallaci a zuwa ya ce ke bari ta ce kai ka isa kana ni annabi na nan muna zuwa ce ke bari ba ce to shi kenan sai ya yi dabara da ya dabara nan nan sai ce mata zan riga ki masallaci ya fita sai ya je lungu ya maki a wani ta zo za ta wuce sai canza kama sai rungu mai da rike tana jama'a wayyo ku kwace ni ga wani kasu wayyo Allah ku kwace ni sai ya sake ta sai ta ruga da gudu ta gida da ya dawo washe gari ba ta je masallaci ba jibi ba ta je ba wance mai zuwa masallaci kai dai a yi hankali wallahi duniya ya ɓaci na haƙura ta wanda aka lura sai na umar ba ƙaran la ce lauka na fi ummati muhaddisu ne zaka na umar da akwai wanda ke maganar zuwa al'umma na annabi ne umaru ya zama haka sun zamanin su ne kirki sun hana iyalansu don kare mutunci balle kai zamanin nan ga nan mu barkatai da yi ƙarfe ukun dare a ce mace ta fito sallah kai ka san Allah kadai san abin da ake saraka in dai kana da iko akan matar ka to hana ta wanda ya ce zai saki nashi a kuya ne a daji duk wanda ya kama ya yi
wanda yana tunani ko akwai wani sharuɗa ne da ya kamata mutum ya kiyaye kafin ya fara yin kiran sallah
an kira sallah duk musulmi zai kira sallah musulmi ba da yi wanda ya san lokaci ba wanda zai banka kira sallah a kowane lokaci ba kuma ya kiyaye harufan kiran sallah gaskiya a son suna da nan suna banka shirme a kiran sallah yana da ƙa'ida yana da tsari hatta kalmomin da ake faɗa a cikin kiran sallah wasu ba daidai ba ne to hayya alal salat din hayya alal falah duk in ka duba cikin iziya ya kawo magana a kansa in ka ci hayya alal falah to dage kai kira abu in ka ci hayya alal salah a zuwa kuna kace ko hayya alal salat hayya alal falah ya kamata in mutum zai kiran sallah ya koya wajen malamai ba kawai ya hau bari zai kiran sallah da kawai ba aka yi wani Allahu akubar Allahu akubar kubar roban gangare ba suna Allah ba
akwai wani lau wanda yana tunani wai an ginaji ne na wanda ke shi to da aka ginaji kuma ya yi nashi kuma da ya yi sai gane wanda ya yi ginaji kuma ya yi nashi amma kuma suna da yawa amma jagoran da aka ginaji kuma ya san kuma ne da aka ginaji kuma ya shi to sai ya bi ta inda duk za su samu da shi wanda ya sa aka kira da kuma wanda shi ya samu dama ya kashe shi kafin a karɓi wani abin na shi ko ya kuce wani abin ne an karbo mahaifin an karɓo to ya yi laifi shi kisa ya kama ni ya kashe da gangan bai bari ba kuma ko da ma misali an kashe shi shi wannan da ya hanyar shi aka kashe ya kashe shi tukuna ai ba a kashe mutum sai an tabbatar da an yi kisan kuma shari'a da baka dama bayan ta gama bincike wani ya kashe wani saboda haka an kashe maka ba baka dama amma shi da ya riga malam masallaci ya yi kisan kai kafara ya kama shi biyan diya ya kama shi
aka raba lau wanda yana tsari wai wani da yake da mata guda hudu da mata da guda hudu sai ya samu da na rashin kwanciya da su ba iya wani ta fama da siyasa to sai aka samu wasu da su guda biyu suka haɗa su ba za su iya zama shi haka ba saboda zama shi haka yana cutar da su wani ya sa su ba wani haka da zamana to suka da haka da su ne ya zama a yadda ya suke da bayan ya rubuta ita wani shekara goma ta da ɗaya kuma daga baya ita ma ta zo ta mana ita ma ya rubuta duka da ya rubuta sun wani awon to sai ya zo ya rubuta dukan su suna da yaya dukan suna da yaya to da aka nuna a yawan kara da nashi sai waɗannan waɗanda aka kiyaye sai suka ce ai iyayen nan nasu suna da gadon kuma waya dukkan a ina suka samu waya ba su ai daga ran da ya sake su din nan suka gama idda ko shika ɗaya ne suka gama idda ko shika uku ne suka gama idda har ma suka je gidan suka yi aure su dai da aka haifa a gidan su a ci gado amma waɗancan ba matan shi bane ko kwamfan ba su da shi Allah mutan da lafiya Fati amma da rabi fati. Sallallahu Muhammadu ya rabu.
Alhamdulillah, tafsirin Alkur'ani mai girma kuka saurara daga bakin Sheikh Maulana Khalifa Sani Zaria wanda ya gabatar a babban masallacin Juma'a na masarautar garin Zazzau. Yusuf Rufa'i Yusuf nake cewa masu saurare mu tara a gobe idan Allah ya kai mu da fatan za mu yi amfani da abin da muka ji. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa Khalifa lafiya da nisan kwana mai albarka ya haɗa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.